جد يمين مسوم وليس تنقلب وللتي بها القضاء وجوب في حق من يدم أو يبيب ولا تعاد هذه اليمين بعد وإن مر عليها حين ولليمين أيما إيمال فيما يكون من دعاوي المال إلا بما أد من التبرع ما لم يكن في الهاد عند المدعي وفي الإقالة ابن ابن ابن عتاب يرى وجوبها بشبهة معتبرة وهذه اليمين حيث تجب يسوب يسوب قلبها وما إن تقلب ومثبت لنفسه ومن نفى عنها على البتات يبدي الحلف ومثبت لغيره ذا قد كفى وإن نفى فالنبي للعلم كفى الحمد لله يجي watuhumatun in ƙauya dama ya ce ma rantsuwa ya kasu kashi hudu wahiyya yaminu tuhumatin aw ilqaba aw munkirin aw ma ashahidin riba baitin baya ke rantsa rantsa kala hudu ne akwai yaminu tuhuma akwai yaminu ilqaba akwai yaminu munkir akwai yaminu ma ashahidin riba to shine zai ma filla fillan su watuhumatun in ƙauya da yace akwai yaminu tuhuma to shi yaminu tuma din wato madoyin kauyar biha tajibu yaminu mathumin tajibu yaminu mathumin rantsuwan wanda ake tuhuma yana wajaba a wato matun tuhuma din in kauyar idan ta yi karfi aka samu tuhuma mai karfi to anan ne yaminu mathumin rantsuwan wanda ake tuhuma tajibu take wajaba misali ba ka da yaƙini akan abin amma kuma kana faɗan abin wanda kake ƙarin ya tabbatar da haka aka yi kuma akwai tuhuma mai ƙarfi a kan shi to wannan tuhuman za ta wajabta rantsuwa a kan shi wanda ake tuhuma kamar yadda muka yi misali baya kai da mutum ku biyu ne rak a cikin ɗaki da kuɗin ka miliyan goma a cikin ɗakin ka tashe shi ku je masallaci ya ce sauka lafiya shi ba zai je ba ka je kai sallah ka dawo ka tabbatar da lokacin da ka fita kudin ka yana nan kana dawowa a masallaci sai ka nemi kudi ka rasa kuma ba wanda ya shigo ɗakin shi ma ya ce yana zaune ba wanda ya shigo ɗakin nan kuma shi ya ce ba shi ya ɗauka ba yanzu ka ga kai baka ga lokacin da ya ɗauka ba amma ala ai ga dukkan alamu ya nuna shi ya ɗauka yanzu ka ga tuhuma ta ƙarfafu akan wannan mutumin saboda haka yanzu yadda zai yi wanke kan shi ne zai yi nuna tuhuma yawwa ana tuhumar kai ka ɗauka saboda haka in za ka ainihin hanyar da za ka bi ka wanke kanka shine ka zo ka rantse billahi da la ilaha illa huwa ba ni na ɗauka ba in ka rantse shi kenan ba magana a kanka sannan walaisa tukulabu a walaisa tanqalib wannan rantsuwan ba ta juyawa ba a kalbinta ka sai akwai rantsuwan da ake kalbi akwai wanda ba a kalbi rantsuwan da ake kalbi kamar rantsuwan munkir kana karan kana bin shi haƙi ina shedan ka baka da sheda to yanzu ka ga rantsuwa kama shi wajen yin alaman an karko to zai iya kalbi wannan rantsu ya ce kai ka rantsi akan kana bin shi biya ka ko kuma yaminu ma shahidin ridan din kai ne ka kawo kara kana da sheda guda ɗaya za ka haɗa da rantsuwa kana iya kalbin wannan rantsuwan ka ce to ranka ya daɗe ni na yadda rantse ba na bin shi wannan haƙƙin shi kenan kaga duk wannan ana karbi shi tunda menene tunda rantsuwa ne ne yaqini wanda yace ba abin shi yana yaqinin ba abin shi wanda yace yana bi yana da yaqinin yana bi saboda haka kowanne an yi karbi zai rantse amma shi wannan tuhuma kai ne tuhuman baka da yaqini saboda haka shi ba zai ci to shi ya rantse akan ni na dauka yake to yana ga lokacin da ka dauka ne da rantse saboda haka wannan rantsuwar tuhuma ba a karbe shi kawai wanda ake tuhuma ko ya rantse ko in ya ki rantsuwa ya tabbatar da shi ya dauka ya biya haƙi walil latibi haka ba wujubu fi haƙi man yu'damu aw yajibu hakanan wujubu wajabci ya tabbata lillati bi alqaba ga rantsuwan da an yi biya yake tabbata biha da ita wannan rantsuwan yaminul qaba'i kenan amma shi yaminul qaba'i ana yi fi haƙƙi man yudamu a haƙƙin wanda aka rasa misali mutumin da ya rasu ka zo ka kawo ƙaran kana bin shi haƙƙi ka kawo shi ka tabbatar da kana bin wannan haƙƙin amma ina wanda kake bi haƙƙi yudan mu an rasa shi ya rasu au ya jibu ko ya fa kuma ana baya nan ba san inda yake ba ko kuma yana da hukuncin ainihin fakuwa kamar yaro karami ne ko mahaukaci ne to yanzu ga shaidu ka tabbatar da kana bin shi an yi tasdiyan shaidun an tabbatar da mutanen kirki ne an karbi shaidan su kaga yanzu magana ba tana kan ainihin kana bi ko baka bi bane mun tabbatar da kana bi amma me zai tabbatar mana da cewa bai biya ka ba tunda baya raye ta yiwu ya biya ka ganin baya raye ne ka zo kake so ka ɗibi haƙƙin ainihin magada me zai tabbatar mana da cewa baka yafe mar ba ta yiwu daga jin wani ya rasu Allah sai wani ya kaga akwai kuɗi na kan shi amma wani na zai samu ya biya kai na yafe mar sai ka bari ana nana nan ka ji a shiwa ko wani gratuitin shi mai karfi da ya fito wajen miliyan hamsin kawai sai ka canza shawara ka zo sai ka rantse akan wannan dan in ka ce ka yafe ko duniyar nan aka bashi baka da daman ka zuwa biya ka kuma sai ka rantse akan cewa bai hada ka da mai biyan ka ba ba mamaki ko yanzu ma idan mutum ya rashin lafiya zai yiwu ya kirawo wani amininsa ko kuma wani dan shi ko wani abu ya ce wani idan Allah akwai hakkin wani a kaina dan Allah ka biya shi ta yiwu ya hada ka da mai biyan ya biya ka mai yiwa mai biyan ma ya mutu ne shi yasa ka zo kai ka zo kai wannan ainihin abin nan din saboda haka sai kai yaminul qada shi siga yaminul qada shine zaka rantse misali da Hausa billahi allazi la ilaha illa huwa bai biya ni kuɗin nan ba ban yafe mar ba kuma bai mun kai game da kowa ba in ka yi wannan rantsuwan to hakkin ka ya tabbata su yi haka yawwa shi ne walillaci kaza bi haka walillaci bi haka ba wujubu fi haƙi man yudamu aw yajibu a su ne kawai ake yaminu kaza wala tu'adu hazihi al-yaminu to wannan rantsuwa na yaminul qaba ba a maimaita ta ba'adu bayan an yi wa in marra alaiha jiru ko da an dauki tsawon lokaci yanzu misali ka kawo shaidu akan kana bin mamacin nan shaidu sun zo sun tabbatar alkali ya sa kayi yaminul qada an rubuta an gama wajen biyan ka haƙƙin sai ya dauki lokaci me yiwa ko wani kuɗin shi da ake tunanin zai shigo yanzu ga coronavirus ba san lokacin da zai kare ba kaza abin ya dauki shekaru sannan daga baya sai wannan kuɗin ya fito to ba za a saka ka sake wannan yaminul qada idan ba tunda ka riga kayi a zuban kuliya an rubuta shi kenan wannan yaminul qada'in guda ɗaya da kai zai ma amfani ko bayan shekara nawa to anan ne malamai suke istidraki suke cewa sai dai idan akwai wani abu wanda zai wajabta yaminul qada din misali wanda ka yi ƙaran shi baya nan ɗin ka kawo shaidin kana bin shi ɗin bayan ka yi yaminul ƙaba'i an ji labarin ka yi tafiya garin da yake ka yi tafiya an ji labarin an gan ku lokacin aikin haji a tare ga shaidu sun tabbatar da sun gan ku a tare lokacin aikin haji bayan an dawo sai kawo kake so a biya ka yanzu sai ka ƙarin yaminul ƙaba saboda me saboda akwai tunanin wannan haɗuwa mai yiwa ya biya ka yawwa amma ba ire-iren wayan abubuwan ba daman a ce mutum ya sake don tsawon lokaci wani yamini ayyuma ihimali fi ma ya kunu min da awil mali ya ce rantsuwa yana da ainihin ayyuka masu girma ko yana da aiki mai girma fi ma ya kunu cikin abin da ya kasance min da awil mali na da'awa na dukiya saboda shi da'awan dukiya a nan ne kaɗai ainihin rantsuwa yake taka rawa mai ƙarfi saboda yaminul qada da yamiru tuma duk istihsan ne ya tabbatar da su amma wannan nassi ne ya tabbatar cewa law yudan nasu bi da'awahum ladda rijalun amwal qaumin wa dima'ahum lakin albayyinatu ala al-mudda'i wal yaminu ala man ankar kaga wannan nassi ne na hadisi ya tabbatar yace fi ma yakunu cikin abin da ya kasance min da awil mali na da'awa na ainihin dukiya amma duk abin da bai shafi kuɗi ba kaga ba rantsuwa a ciki amma abin da ya shafi shika ko abin da ya shafi aure ko abin da ya shafi yan tabawa da sauran ire-iren duk mun karanta babu rantsuwa a ciki illa bima udda min at-tabarru'i yace sai dai abin da aka kidaya shi daga ainihin alheri da'awan na kuɗi ne amma kudin ba wai ainihin rikici akan ko riƙe ko ko bashi ko kuma ainihin kasuwanci ba ana da'awa ne na ainihin alheri kamar sadaka ya bani ko kyauta ya bani ya zo ya inkari ya ce bai bani ba to yanzu wannan babu rantsuwa a kai kamar yanzu misali mutum ne kawo kara ya ce wani ne ya ban kyautan mota kuma daga baya zai fasa ya ce ba zai bayar ba kagan tana da shaidu dole baka amma ba ka da shaidu ina motar tana hannun mai motar to ko rantsuwa ba za su sake ba malam ta kun fil hali indal muddai matukar dai a yanzu lokacin da aka kawo karan matukar abin da ake da'awa na alheri na sadaka ko kyauta din matukar bai kasance indal muddai yana wajen wanda yake kara ba amma yanzu misali ya tuko mota kotu ya ce ya kawo karan wane ne ya bani kyautar mota kuma yanzu ya zo zai kwace ina motar gata nan na zo da ita to yanzu kasancewar mota tana hannunka ya karfafa da'awanka dole sai an sa shi ya rantsi akan baba kai ba shi kuma da yazo ya ce ikon Allah duniya haka zai zama daga aran mota ka ce na baka shi kuma yace san bashi kai waye shaida yace daga ni sai shi a citron din shi ya mika mun kullum to amma kuma ga motar a hannun shi kasancewar yana hannun shi zai sa kai sai ka rantse ka wanke kanka akan baba shi kai wa fil iqalati a cikin iqala kaga bangaren kasuwanci rantsuwa yana aiki bangaren tabarru wajen ainihin alheri rantsuwa baya aiki inda abun ba yana hannu wanda aka ba bane to wajen iqala fa kaga shi iqala kasuwanci ne amma ya haɗu da tabarru din ma'anan iqala ni ne na zo na sayi littafin nan a wurin kakan naira dubu na ce na siya ka ce ka siyar min ka ji yanzu littafin nan ya zama nawa naira dubu nan ya zama naka ko to yadda za a yi kara an zo roƙe ka mana a gidan Allah ka taimaka min wallahi ashe a gida ban auri shinkafa ba na zo na kama dubun nan saboda ka taimaka min ka miyar min da kuɗi na in baka littafin ka kaga wannan ikara kenan ko to yanzu sai nayi da'awan mun yi ikara da kai ka yadda sai daga baya ka zo ka canza ka ce kai baka yadda ba kai kuma ka ce kai san ba wata ikara mun yi ciniki barci ba abin da ya biyo baya to yanzu a nan wasu malamai suka ce babu wani rantsuwa kawai ciniki asalin ciniki babu ikala ikala bujurwa yake babu rantsuwa amma ibni attab shi ibni attab shi ma yara yana ganin hujuba wajabcin rantsuwan har a ikala amma ba shi ma yace bishu hakin mu'tabara idan an samu shubuha abun kula misali littafin da ka siyar min akan dubu ɗaya sai aka zo muke rikici ka ce wai kana bi na naira dubu zuwan ɗauki littafi na ni kuma na ce kai da muka yi kala da kai kamiyar min da kuɗi na ka ce kai san kuɗi bashi ka ban kawai in zuwan ɗauki littafi ni kuma na ce sam ikala muka yi kaga akwai shigowa mai karfi inda ga littafin a hannunka ga kuɗi na a hannuna to yanzu a nan ibnu asab ya ce dole sai ka dantse akan ba ai wannan ikalar ba tunda an samu shigowa mu'tabara wa hadhihi yamin yace to wannan rantsuwan haisu ta jibu yayin da ta wajaba ya sugu kalbuha ya halatta a juya ta yaminu munki wanda yake inkari ba an ce rantse ba ko kuma wanda yake da shaida guda ɗaya ba an ce rantse ba to wa'annan irin rantsuwan ya halatta a kalbinta kai ne yayi da awon kamar ikala ka ce ba kamar ikala ba mun ce zaka rantse ba kana iya kalbi ka ce shi ya rantse billahi lazi an bar ikalan abin ya tabbata shikenan sai ya rantse sai ya tabbata ko kuma kai da ainihin aka kawo ka kawo kara aka ce na shaida ka ka shaida ɗaya ina na biyu babu aka ce ka rantse kana iya kalbi wannan rantsuwan ka ce shi da ya ce ba na bin shi ya rantse shi kenan na bari kaga ka yi kalbi ya rantse shi kenan to ya sugu kalbuwa ya halatta a yi kalbin wannan rantsuwan amma kuma wa ma in tukulabu wannan in din zaida ne wa ma tukulabu bayan an yi kalbi ta kuma ba a yin kalbi na biyu ba zai yi kamar kalbi shi kuma ya ce to ni dai ban yarda ba shi din ya rantse sai mu ce ba za a yi kalbi ba in ka ki rantsuwa sai dai ka biya duk lokacin ga in yaminu munkir ne ya yi kalbi akan ainihin mudda'i to mudda'i ko ya rantse ko haƙin shi baci in yaminu ma shahidi ne shi wannan wanda yake bin haƙƙin ga shaidansa kace su ya rantse kalbin rantsuwa to kawai da ake bi ko ka rantse ko ka biya ba a kalbi na biyu saboda gudun tasarsu aha wa musbitun li nafsihi wa man nafa anha alal batati yubdil halifa wa musbitun li nafsihi duk mutumin da yake tabbatar abu ma kanshi wa man nafa da wanda yake kore abu ma kanshi wa manna bana wanda yake kore ainihin haƙi ma kan shi to alal batati a bisa yanke ne yubji zai bayyana da alhalifa rantsuwa ɗin wato rantsuwa kala hudu ne wajen shi ne rantsuwan imma mutum shi zai rantse ma kan shi ne ko kuma zai rantse ma wani ne biyu kenan ba zai rantse ma kan shi ɗin imma yana tabbatar da wani haƙƙi ne nashi wa'in ma yana korewa ne haka nan wajen inda zai rantse wani ma in ma yana tabbatarwa ne ko yana korewa ne kuɗi kenan ba to yanzu idan kanshi yake tabbatarwa ina bin shi kuɗi naira miliyan goma yayi inkari ina shaida ka ka shaida to yanzu tun da baka da shaida na biyu ba za ka rantse akan tabbacin wannan kuɗin ba ne to za ka rantse alal bacci ne billahi allazi la ilaha illa huwa yanke ina bin shi wannan kuɗin haka nan idan za ka kore kamar misali yaminul qada ba kana kore biya bane sai ka zo za ka rantse aka ce ka rantse bai biya ka ba bai ya baka ya fi mar ba da ma kai game ba shi ma alal bacci ya billahi la ilaha illa yanke bai biya ni ba bai ya fi mar ba bai gama ni da bai biya na ba kaga wajen korewa da wajen tautarwa tunda duk akan ka ne za ka yi ne alal bacci alal batar wa musbitun li ghairihi wanda yake tabbatar da abu li ghairihi na wani shi ga wani shi zaka iktafa shi ma zai bibi wannan hanyar ne na alal baki jojin tabbatarwa ne misali kai ne ka kawo karan wani babanka yana bin shi haƙi kafin ya rasu ina baban ya rasu ina shaidan ka ka kawo shaida ɗaya kaga kai ɗa ne gadon kana da daman ka haɗa rantsuwa da wannan shaidan naka a baka ainihin wannan kuɗin da mahaifinka yake bi kaga yanzu wannan kana tabbatar da abin da wani yake bi ne ba kana tabbatar da abin da kai kake bi ba yanzu shi ma an kazo rantsuwa alal barci ne billahi allazi la ilaha illa huwa mahaifina yana bin shi miliyan goma yawwa sai kuɗin ka ya tabbata dole biya ka cin daga shirin ka ɗaya to inda bambancin yake wa inna fa idan mutum zai kore akan wani ne to fa nafiyu wannan kore wanda ilmi ka fa ya wadatar da sanin ka kawai wajen korewa mahaifina yana bin shi ga shaida shi wanda ake bin shi ma ya mutu to yanzu ai kaga sai ta yaminul qada ko to yanzu yaminul qada ai korewa ne bai biya shi ba bai yafe masa ba bai gama shi da mai biyan shi ba to wannan zaka rantsi alal ilmi ne billahi allazi la ilaha illa ni dai a sani na bai biya shi ba mu bai yafe mar ba mu bai gama shi da wani ba din nan ka lura imam mamaki a baka sani ba an yi haka saboda haka zaka rantsi alal ilmi ne ba alal bacci ba wal baridu safihu ko